وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa nan ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya muna muwafaqa da abin da mu karanta Allah ya muna muwafaqa da abin da za mu saurara kamar sayyidina maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna cikin kitabul hidayah littafin da ke bayani akan hukuncin idoda guda biyu za mu tashi sabon babu
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد باب موعظة الإمام النساء يوم العيد wannan babu yana magana akan wa'azin liman ga mata ranar idi ma'ana a keɓance su da wa'azi ranar idi domin sun yi nisa da sauraron huduba ma'ana suna nesa da inda liman ke huduba ba su jin huduba liman to ba a suna zama alkhairin da ke ciki na wa'azi da faɗakarwa da tunatarwa da aka yi cikin hudu ba su ba su ƙaru ba don haka tunda suna nesa ba su jin hudu ba ita kuma hudu ba wa'azi ce to a keɓance su da nasu sai a keta a tafi haccan inda suke inda da sauti bai kai musu to sai a je yanzu a yi musu wa'azi kaga babu mau'izatil imamin nisa'a yawan yi ka babin yin wa'azin liman ga nisa a mata kaga an nazarci nisa a da mau'izatu mau'izatu ne nazarci nisa eh masdari da aiki da aikin fi'ilin shi ka fi'ilin masdar an hikbil amal mudaban wujar da sauma a an irin hausa amu fi yawmin fi masgabatin yatiman yatima nazarci shi da ita amu kaga i'amu ya aiki irin aikin al'ama nan ma maw'izat ya aikin wa'aza wa'aza ya izu maw'izatan ko wa'azan maw'izatan to irin shi
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ألاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفجر فصلى فبدا بالصلاه ثم خلع فلما فرغ نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسط صوبه يلقي فيه النساء صدقه قلت لآلاء زكاة يوم الفجر قال لا ولكن صدقة تصدقن حينئذ تلقي فتخخى ويلقين قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثني عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم الفطر فصلى فبدع بالصلاة ثم خطب فلما برغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي به النساء الصدقة قلت لأطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتقها ويلقين قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه وأن الحديث إسحاق بن إبراهيم بن نصر يذهب الدمنجي إمام البخاري إسحاق بن إبراهيم بن نصر وأن إلى ذلك إسحاق كان إمام البخاري معناه رجال البخاري أن إسحاق بن إبراهيم ishaq ibn ibrahim ishaq ibn ibrahim ishaq ibn ibrahim sun fi su hudu akwai ishaq ibn ibrahim ibn muhammad as-sawwab al-bahili al-basri da dai kenan sannan wannan ishaq ibn ibrahim ibn nasri ajnabi kenan akwai kuma ishaq ibn ibrahim ibn yazida الدمشقي نوه كده أخي إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي wanda aka fi sani ishaq ibn rahawai kaga ishaq abuda ishaq ibn ibrahim ishaq ibn ibrahim ba wai ishaq kawai ba ishaq kawai suna da yawa amma masu da sunan su da sunan baban su duk ɗaya ne sun kai su hudu ishaq ibn ibrahim ishaq ibn ibrahim ishaq ibn ibrahim na hudu shine ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ibn ibrahim al-hanzali wanda aka fi sani da ishaq ibn rahawai wannan da ishaq ibn ibrahim ibn nasr ne قال حدثني عبد الرزاق ايش عبد الرزاق من مصنف لكن ده مصنف عبد الرزاق تو يا با يا زنتني من اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج ايش ابن جريج يا زنتني شيء عبد الملك بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج an sha dai bayani a kan shi waɗannan da suke wanda yana cikin waɗanda suka dawwana hadisai akan babu ba an tuna an dawwana hadisan akan su zaka da farko ba la'akari da babi kawai zubo su ne kawai za a yi ba la'akari da babi farkon turbinin hadisi kenan ba babi hadisin da zai bayani akan wanka wata ilimi bi mishi yana bayani kan zakka wata ilimi bi mishi yana bayani kan aure haka ake turbinin hadisi farko lokacin su muhammad ibn shahab al-zuhri awwal jami' al-hadith wal athar ibn shahab آمن الدبور أما وأول الجامع للأبواب فرقم وأن تسكى دون هديكم بابو جماعة في الأصل دكتيرالي كابن جريج قال لكم مغني كابن جريج وبشيم مالك ومعمر وولد المبارك تبقى الإمام مالك عبد الله بن مبارك دكما ابن جريج بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وشيني وأنه قال أخبرني أبا yace Abba'u ibn Abi Rabani ya bani labari an Jabir ibn Abdullah ya karbo daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari ba yace sami'tuhu yaqulu naji shi yana cewa qama an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yawm al-fitr manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tashi ranar watan ranar sallah sallah azumi fa sallah sai yayi sallah fa bada as-salati ayyana da sallah ya fara sallah idi da ita fara sun makaɗa bayan ya ƙara sallar sai ya yi hudu ba kajin sabbi falan ma fara da lokacin da ya ƙara hudu nan na zala sai ya sauko kaji cewa na zala ya sauko duk da ba kan mimbari ake yin hudubar idi ba yana karantar da wa huwa ala makanin murtafi'in manzo Allah sallallahu alaihi yana kan wani tudu ne yana ƙara hudubar sai dan gangaro domin can mun mutu al-khuruj ila al-khuruj ko babu al-khuruj ila al-musalla bi ghairi minbari fita zuwa masallaci idi ba tare da minbari ba eh a ƙasa ake yin kudubar to amma dai duk da a ƙasa ake yi alama kan ne murtafi yana kan wani wuri wanda yake mai dan tudu wanda ya hau sallallahu ta'ala saboda lafazin nazala fa atan nisaa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi mata fa zakkarahunna yi musu wa'azi ya tunatar da su an da yi bayanin bambanci tsakanin fawa'adahunna da wazakarahunna jiya wa huwa ya tawakkabu ala yadi ilahi alhaji a wanda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dogare da hannun bilal yana rike da bilal wa bilal basitun sawu alhali shi kuma bilal yana mai shimfiɗa tsawo tufafin shi mayafi yulki fihin nisa'u sadaqa da mata suka dauki caji na huduba da wa'azi da tunatarwa da kwadaitar su akan aikin alkhairi sai suka rika jefa mun dai ji za a ga mace ta miƙa hannunta ta cire abun wuya ta jefa cikin mayafin bilafi ta cire ɗin kunnanta na dinari ta jefa cikin wato mayafin na bilafi ta cire zabbanta aban hannu da sauransu shine yulqina suna jefawar wasan abin nan sadaka a tufafin nan na bilal shine yulqi fihi nisab sadaka qultu li afa'il sai nace ma afa'u nace ma afa'u in shiwa in shi ibn jurayd abdul malik ibn jurayd sai nace ma afa'u afa'u abi rabani zakatul fitr shin zakkar konoci ake yi kuma wannan zakkar konoci ma'ana da wani nau'i daban zakkar konoci ina zakkar da kai wanda ake yi ke na ranar sallah qala la ata'u abi rahman ya ce ba ita bace walakin sadaqatan yatasaddaquna hina idin a sadaqa ce dai ta daban suna ba da ita a wannan lokacin wa'azi suka ji annabi ya ce ya ya ji ran gadi cikin wuta ya zama ya yawan cikin wuta mata ne wannan abu maza ta ce wallahi ku tashi tsaye ku yi ta sadaka ku fanshi kanku daga shiga wuta to shine wannan abu ya sa su caji sai suka rika ba da wannan sadaka tulki fatakaka wa yulki sai abu abu abirban yake za ka gama ce tulki tana jiwa fatakaka kurman zobenta manan kurman zobe wanda babu dutse ta da shi azurfaci ko ina da ko ina babu dutse gare ta to shine fatan eh kurman zobe wanda duk azurfaci gaba ke da bai da dutse yake eh za ka ga ta jefa sannan sauran matan su ma za ka ga wayulikina su ma sun biyo baya suna jefa kowace za ta tashi fana kowace za ta tashi fana ta gwargwado kullu sai na ce atura haqqan ala al-imam zalika wa zakkahun to yanzu kana ganin shi kenan yanzu wanda ya zama sunna duk limami kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta sahu sahu har yake wajen mata yanzu shi ma duk liman irin wannan lokaci yayi sunna ce ko wajibi ne akan liman sai ya keɓanci mata da nasu wa'azi wai zan kyau hunna ya wa'asar da su ya tunatar da su wajibi ne ga limami kenan qala innahu la haqqun alayhi yace eh haka ne la haqqun alayhi wajibi ne akan su ma'ana ayyuma ne ko dai limamai na sallar ko kuma ayyuma waɗanda suke wato sarakuna amma malamai suka ce a'a wanda ya ba da sallar dai shi ake magana don shi hudu ba ta idin kuma shi ne zai tafi wasan yayi wasan wa'azi ga matan yanzu kana ganin wajibi a ta ibn abi rabah yace innahu la haqqun alayhi lalle wajibi ne akan ma'ana limamai sai din sun gama kudu ba in mata ba su ji sai sun keta su sai har inda suke sun same su sun musu na su dan kasu tasu haka nan babu wani abu da sun karu da shi na wa'azi sun tafi sun dawo haka nan ba abu da sun karu da shi na wa'azi don haka nan sai shi a bawon lafiyar bayan a mazhabin shi na ganin wannan wajibi don haka ma imam al-qabi ya ce daga malamai daga magabata babu wanda ya ga yin haka wajibi ne in ba a bawon lafiyar bayan ba shi kadai ya ga yin haka wajibi ne haka imam al-qabi ya ya kawo can a cikin ikimaru فوائد مسلم إكمال المعرف في فوائد مسلم نعم أبيات شكل مسلم وأتشك أما إمام النووي يجاء إمام النووي بيكئر يدعى أبطى بربائه يقول يجاء ونبي مستحبين أتشك من يجاء كما جمعك يا مصر وأزل سنة دبان إذا ما سبي وانبه من هو نقوى وما لم لا يفعلون وجه أبو ماماكي يزو ما سبي أبو ماماكي يزو لما ما سبي imanin da ya mene ne yasa wai ba su yanzu ga shi wajibi ne akan su su yi koyi da Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sunna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta sahu sahu har ya kai da mata suke yayi musu wa'azi ya tunatar da su haka wajibi ne akan dukkan wanda ya limanci al'umma a idi ya yi mawatan haka amma kuma malamai suka ce inda sautin shi bai kaiwa na kudubar da ya ba kowa amma in sautin shi na kaiwa na inda kudubar da ya ba kowa ba su da wani bambanci yadda mazan suna ji kuma matan suna ji yadda wannan wa'azin gare su kuma wa'azi ne gare su قال ابن جريج قال ابن جريج واخبرني الحسن بن مسلم عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبه ثم يخطب بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية ثم قال حين فرغ منها ائتن على ذلك أنتن على أنتن ذلك على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال حلما لكن فداء أبي وأمي بعضهم فداء أبي بعض وأمي هذا فداء فداء أي
فداء أبي وأمي ويلقين الفتخ ولا خواتيم في ثوب بلال قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم الإزام كانت في الجاهلية
قال ابن جريج واخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبه ثم يخطب بعد يخطبك يخطب يقول ثم يخطب بعد خرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كأن ينظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآن ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن في- لكن لكن فداء أبي إيه، سيسا من لكن هلم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال قال عبد الرزاق الفتح الخواتيم الإزام كانت في الجاهلية
نعم فداء آه، ابتداء أجي لكن فداء أجي تو لكن أبي وأمي فداء لكن هم في إيه بقى؟ لكن فداء أبي وأمي مم. فداء أبي وأمي قال ابن جريج عبد الملك بن جريج ya ci gaba da cewa kaga sai ka koro da wani isnadin na farko can cewa haddathani ishaq ibn ibrahim al-nasri qala haddathani abd al-razzaq qala haddathana ibn jurayj to haka shi ma wannan da wancan isnadin ma'ana ta wata hanya ce da wancan isnadin wancan isnadin ya zo amma kuma ta wata hanya to haka yake qala ibn jurayj sai abd al-malik ibn jurayj yace wa akhbarani hasan ibn muslim حسن بن مسلم يا زن يا بني لاباري أن داوود يا كفو لك داوود أن ابن عباس يا كفو لك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يدعى الله ثبت قريب قال إن شهيد الفطرة عبد الله بن عباس يجينا على ارتكيد صلى أزمي مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان من الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر سيدنا ابو بكر وعمر سيدنا عمر وعثمان سيدنا عثمان رضي الله عنهم يدالا تبت غريب يصلونها قبل الخطبه dukkan su suna sallatar idi ne qabla da khutba tun gabanin ayi khutba idi farko yake thumma yukhtabu ba'd sannan bayan an gama sallah sannan sai ayi khutba kaga sabanin juma'a kenan juma'a khutba ake farawa sannan ayi sallar amma ita idi sallah ake farawa sannan khutba kharaja an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to sai yana suran daga yadda manzo Allah ya fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ka anni anzuru ilayhi magana nan da nake da ku kamar gashi zuciya tana nu tana hasasu man tana yomin ma jiki tana tunatar da ni irin fitowar manzo Allah ya fito ka anni anzuru ilayhi kamar yanzu ga ni gashi na gani shi amma da ido da zuciya hina yujallisu bi yadihi lokacin da yake zazzaunar da mutane da hannun shi ko hina yujlisu bi yadihi wataƙila wani zai ganshi yujlisu Eh, yujlisu idan ajalasa yujlisu jallasa yujallisu duk dai ta ajiya ne Eh, jalasa ne kaga lazimi ya zauna an ce ajalasa ya zaunar da wani ajalasa ya zaunar da wani Eh, jallasa ya zaunar da wani yujallisu yana zaunar da shi ko yujlisu yana zaunar da wani din amma shi wancan lazumin jalasa sai a ce yajlisu bi fatil yayi amma wannan mutaaddin shi bai san me da ake an ce yujlisu don ajlasa yujlisu wancan kuma daga jalasa ne yajlisu Eh, ko jallasa yujallisu ya ce kamar gashi na gani shi yana zaunar da mutane da hannunsa sallallahu alaihi wasallam yana kama hannun mutum sai ya zaunar da shi sai ce kai zauna nan kai zauna nan sun ma kubala sannan sai maza Allah ya fuskanto ya shukuhum yana keta sahu sahu hatta ja'a nisa'a har ya zo inda mata suke ma'ahu bilalun alhali bilalun yana tare da shi wannan jumla ce haliya duk dai da ba ta da wau akwai jumla ayan suna akwai jumla haliyyar da za ta za ta zama ta da wau a cikin alqur'ani ma an taɓa samun shahidi a ciki ga shi jumla haliyya ce amma kun ba ta da wau ma hu bilal faqal sai annabi sallallahu ta'ala sallam ya karanci wannan aya da zamu karanta faqala bi ma'ana fatala akwai ma riwaya a muslim ma ita fatala hadhihi al-aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan aya ya ayyuhan nabiyyu إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ألا ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايئهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر والنهار يا أيها النبي da ya zo wajen matan ba zai musu kurbar sai ya karanta musu wannan ayata ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minat ya kai wannan babban annabi Allah tabaraka wa ta'ala in zai yi shiga ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya shiga ba da tsura sunansa dan ya karantar da mu girmamawa da ladabi la taji alu du'a ar-rasuli ka du'a da ba'dikum ba eh bainakum eh ka du'a da ba'dikum ba kamar da kuke kiran junan ku ku kira manzo Allah karara kirara ta kiyawa ne to wannan ba a ce manzo Allah haka nan a kira sunan shi don haka Allah bai yi ba balle wanda ba ubangiji ba tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne manzo Allah ne amma Allah bai kira shi kirara ba da sunan sa gaya sai da girmamawa ya ayyuhar rasul balli ma uzira ilayka min rabbika ya ayyuhan nabiyyu taqullah يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يا أيها المدثر يا أيها المزمل ما يا محمد باب شهد القرآن ما يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا نور اهد بسلام منا وبركات عليك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا موسى إن استطيعتك على الناس برسالتي يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني kowane annabi sai Allah ya kira shi da sunan shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai da makami sai da makami inda ma Allah ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kira bane ambato ne yace Muhammadu yace Rasulullah maza maza shi ma din sai a sai a kawo makami da mutum sai ce Muhammadu sai ce Rasulullah wa ma Muhammadu illa rasulun kad khalaqna min qablihi rusul والذي نزل على محمد وهو الحق ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله كذا ماذا ماذا ذاك هو مكان دمت أي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إذا ما إيمان ما تاسك بيديمك يبايعنك سنة لكن ذات يبايع لكي يا رسول الله توشيني الله تبارك وتعالى يجي تو ga sharka ga sharka in sun yadda akan haka za su yi maka mubaya'a suka yadda za su yi maka mubaya'a ala Allah yushrikna billahi shay'an sun tabbatar da ba za su yi ma Allah shirka ba za su tsara ma Allah komai ba to sharɗin farko kenan ba za su yi ma Allah tarayya ba wala yasrikna ba za su yi sata ba wannan lokacin da aka yi fatu makar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda ya karbi mubaya'a ga maza ya karbi mubaya'a ga mata mata suka taru a makka suka zo su yi manzo Allah mubaya'a to daga ciki akwai hindu mata abu sufyan hindu mata abu sufyan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sun zo su mubaya din nan to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to zana musu sharuda idza ja'aka almu'minatu min imanikum to yubayinaka to ala an la yushrikna billahi shay'a daga yanzu ba shirka ba za su koma baya ba wala shirkina ba za su yi sata ba da karama da babba hindu tace to ya rasulullahi abu su biya na ƙauro gare shi ƙwaƙwaƙwaf gare shi don haka yanzu in ya bani abin da zai isa in na bakaki da shi na ɗiba na ƙara don mu yalwata mu ci abin da zai ƙosar da mu abu su biya da maza maza ya ce duk abin da kika ɗiba halal ne an yayi ne za a sa su sai dariya ya ga mata shi ta mai tuna su to shi ne wala ya sirikna wala ya tsinina kuma da sharaɗin ba zina ba za su yi zina ba in ta ce awata zina hurra yanzu ma ya nuna zina su suna suna tunanin ya ba za su yi zina ba ba za su wulata su kasa sai zina ba awata zina hurra wala zina wala wala ya kunna auladahum ba za su kashe ƴaƴansu ba irin kisan nan da suke yi na ya da ranta aje abin ne sunan kasa abin abin faɗi وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت irin wannan kisan da suke yi nan ma ta faɗi wata magana ce to ai wannan magana more ne su an je kan kashe su more ne su sai da suka girma can a badar kuka kashe su kaga har yanzu dai akwai damuwa ta fi musulunta amma ka ji ta faɗi wata baka magana ta ce more ne su sai da suka girma amma kuka kashe mana su a badar don akwai ɗanta da aka kashe a badar to wala tul auladahunna wala ya'tina bi buhtani ba za su zai ke da buhtanin ƙarya ba yaftari lahu wanda za su kirkire shi baina abihin wa arjulihin an yi maganganu da yawa akan wala ya'tina bi buhtanin ba za su zai ke da buhtan idan ƙarya ba aka ce annabi manci wasu ka ce abin da ake nufi wala ya'tina bi buhtanin yaftari lahu baina abihin wa arjulihin ba za su zo da ba za su samu wasu ƴaƴa wani wuri ba su liƙa ma mazajensu su ce su suka haife su da shi ya ce ai ɗanka ne wannan ni na haife shi ni ne shi shi na haife shi ba za su yi wannan buktani ba domin ta samu ɗa wani wuri ta liƙa ma mijin ta ce ita haife shi ɗan shi ne to buktani ma'anar buktani idan ƙaryar da in hankali ya ci sai ya ɗima musu saboda tsananin ƙarya ɗan shine buktan abinda zuciya ke dimaucewa da jin shi ko hankali ke dimaucewa da jin shine buktan wala yatina bi buktanin yaftari lahu bayna aydihinna wa arjulihinna sannan wala ya'sinaka fi ma'rufin ba za su saba maka fi ma'rufin cikin abin da yake ma'rufi cewa wala ya'sinaka ba za su saba maka wasu suka fahimta daga malaman tafsiri duka kamar takidi ne ga wancan magana kaza kaza din nan za su yi kaza za su abin duk da aka ce kas su yi to kas su saba maka su aikata shi abin duk da aka umurce su su yi kas su saba maka su ki aikata shi wala ya asina ka fi ma'ruf dukkan abin da manzo Allah zai umarni akan shi ayi to wannan abin ma'ruf ne dukkan abin da manzo Allah zai yi hani a bashi to wannan watan barin abin ma'ruf ne duka to amma sai aka kama an yi taksisi shi da ma'arufin kamar akwai lokacin da mazalan ke zai umarni da abin da ba ma'arufin ba to ba haka ake nufi ba a'a kamar tajiri ne duk abin da mazalan zai umarni da shi wato ma'arufi ne ko me ne ma'arufi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ثم قال سنن سيدي حين فرغ من هذا وكتن قال ومن الخطبة كاد هي ذو كرشن آية ثم قال abin da yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan aya tuna tawace tuna tawace kan fasumance da alƙawalin da a karkashin shi yarjejeniyar da a karkashin shi manzo Allah ya karbi mu baya ambata to to in sun manci bari a tunatar da su kas su shagala kas su mance da yarjejeniyar yadda a karkashinta sun sa hannu annabi ya sa hannu Allah ya sa hannu akan tabbatuwar wannan yarjejeniya tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka ne aka fi bai'a su to kas su mance kas su shagala don haka manzo Allah da ya zo wa'azi sai tunatar da su wannan ثم قال سنن ذكره لفرق من هذا وكسن آي كراتون آية سيك آمتن على ذلك ina fatan dai kuna kan wannan sharfin da wannan yarjejeniyar yadda akan ta aka karbi bai ku kuna akan ta qalat imra'atun wahidatun min kunna sai wata mata daya daga cikin lam yujibu ghayruha in ba ita ba wanda yake amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya shiru duk matan sun yi sai wata mace ita kadai ta ce na'am lalle ya rasulullahi muna kan wannan alƙawari muna kan wannan alƙawari لا يدري حسن من هي شي حسن بن مسلم راوي الحديث لا يدري بل من هي wace ce cikin matan nan ba cikin matan wace ce ana sai yace fa ta saddaka na sai suka yi ta sadaka fa ba sa bilal kawo sai bilal ya shimfa da tufafin sun maqal sannan sai yace halumma to bismillah ku gabato kowa ta jefa abinda Allah ya hore mata shine ma'anar halumma yi wani aiki da ake son ka zo ka yi sai a ce to bismillah bismillah shine halumma ku zo ku matso ku gabato ku gabatar da watan sadakokin lakunna fida'un abi wa ummi watan fida'un abi wa ummi fida'un lakunna shine ma'ana watan mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ku in ji bilalu yake ce matan sai bikinan fataha wal khawatima don haka nan take sai kaga suna ta jijjiru fataha kuramen watan zubban nan nasu wanda in ta azurfa ce ko ko su babu wal khawatima da kuma irin zubba da aka saba da su masu zuwa fi sau bilal a tufafin bilal qala abdul razzaq abdul razzaq as-sanani abin da yake al-fatamu abinda aka fatahu al-qawasimul izam irin zubban nan tika tika masu girma kalam fil jahiliyyah suna da su a jahiliya manya manya dirka dirka ko za ga suna yi za ga zobe daya in narka ki za ana iya zobe goma da shi ya cika hannu bare da gaske to irin waɗannan ne wasu kuma suka ce a zoben dai da dukkan shiga baki ɗaya azurbace babu wani watan dutse to kaga nan babu mawjidul imam nisa yawm al-eid shine dalilin da yasa imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi da karkashin wannan tarjuma lakin yasim lakunna na lakin yasim lakunna lakunna to